السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaba da karatun littafin mu a ƙidatu ɗahawiya littafin imamun ɗahawi mai bayani game da ƙudurci-ƙudurci na ahalis sunna wal jama'a shekaran jiya mun tsaya game da wa muminai fata alkhairi ko ya ce muna wa muminai fata alkhairi muna musu fatar Allah ya yafe musu ya sanya su aljanna da rahamarsa amma ba mu lamance ma kowa mu cewa ni dan aljanna ne in bancin wanda Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai shaidar aljanna gare shi daga Allah sai manzon Allah su da ke iya ba da lasin na shiga aljanna ya ka dai mu abin da an gare muna da kuduri na gaba daya cewa mu ne masu tsoron Allah duka yan aljanna ne amma ayyana wani mu cewa ni dan aljanna ne kamar yadda wasu ka yi to mu kan ba mu haka nan mu ahlus sunna akwai waɗanda har rabin aljanna suna yi ko sai a ce ma makulli a ce ga makulli nan yan muridi yawa ya yi shekaru yana hidima ga shehi wata rana kawai yana zuwa sai shehi ya hidda makulli cikin aljihu ne ya jefa mai kuma sai a ce mai firdausu ce ba ko karamar aljanna ba to kaga wannan wasa ne da addini sannan ba mu yin shaida ga aljanna da kowa kamar yadda kuma ba mu yanke kauna ga kowa duk wanda an mumini ba za mu yanke mishi kanna ba mu ce tabbas wani dan wuta ne wanda muke yin yanki cewa dan wuta ne shine wanda ya mutu yana kafiri shi ma kafirin ba za mu yanke mai kauna ba in yana da rai sai ya mutu saboda shi kuma muna da ayoyi inda Allah ya ce Allah zai gafarta maka tabbas kafin rai ya musulunta amma in yana da rai kaga akwai every possibility ya musulunta ma dalla sannan duk laifin da musulmi ka yi ba za mu yanke mai kauna mu ce Allah bai gafarta mai ba muna neman gafara ga masu munanawa daga cikin musulmi mu ce Allah ya gafarta musu sannan muna ji musu tsoron kuma abin da wannan munanawar za ta jawo musu amma ba tare da mun yanke kauna mun ce Allah ba zai gafarta musu ba sannan kuma ya yi magana game da cewa lamun cewa ga aljanna ko samun gafara da kuma yanke kauna ga wani bawa mai imani ko da kwatancin azzarra ne to waɗannan duk sun ciranta daga tafarki na musulunci ga musulunci babu yanke babu labince mu wani game da gafara Allah ko aljanna hakan ga kun ba a yanke mu duk wanda an musulmi kauna a ce Allah ba zai gafarta mai ko ba zai sashi aljanna ba yace tafarki na gaskiya yana tsakanin su yana tsakanin lamun cewa da kuma yanke kauna in dai ga musulmi ne ko karshe sai mun ka tsaya cewa bawa ba zai fita daga imani ba sai da musan abin da ya shigar da shi ciki ne ma'ana babu abin da ke kafirta mutum sai ya musanta abin da yake gaskiya duk da yake kalmar musu an musanta mai ita akwai abubuwa zai yawa da yake kafirci ne ridda ne kuma ba musu ba ne ma'ana sai dai in bawa ya walwala abin da yake imani shi ɗaya ka fi sai daga kaga dama mi a kishiyar kafirci imani don haka ba za a ce ma kafiri ba sai in ka walwale imaninka abubuwan kuma da ke walwale imani ko ake walwale imani da su na magana da na aiki suna da yawa Allah ya tsare mu daga gare su to nan mun ka tsaya ko to za mu ci gaba dai gaba ta gaba mallan yace wal imanu huwa al iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janani to su ya kai gurbi kenan ya ce imani a wurin mummu ahalar sunna huwal ikiraru bin lisani shine ikirari da harshe mutum ya faɗi da baki na menene ake son ka faɗi kalmar imani la ilaha illallah ana kiranta kalmatul shahada ko kalmatul imani ko to imani ikirari ne da harshe wata sadiku bil janani da kuma gaskantawa da zuciya janan bi fatihil jimi janan in ka ce janan gabubuwa in ka samu kalmar kasara amma in kai mata fataha aljanan to shine alqalbu imani shine gaskan shine ikirari da harshe da kuma gaskantawa da zuciya kaga haka mallan ya tsaya ko kenan wannan shine dama Imam Dahawi dan wace mazhaba ne Ahmad dan Hanafiya ne mabiyi Imam Abu Hanifa to dama wannan shine ra'ayin Abu Hanifa cewa imani ya kunshi abu biyu kawai alaikum assalam ikirari da halshe da kuma gaskantawa da zuciya shi a wajensa aiki da gaɓuɓuwa baya cikin rukunai na asali na imani kun fahimta to nan ne imamu abu hanifa ya saba ma ahalis sunna amma ga aƙida ta ahalis sunna wal jama'a abin ga imani ya kunshi ikirari da halshe da gaskantawa da zuciya sannan da aikatawa da gaɓuɓuwa to imamu abu hanifa da mabiyansa su ba su sa aiki da gaɓuɓuwa cikin ayyukan imani ba alhali ko ayoyi da yawa na ƙur'ani sun ka nuna mana ayyuka ayyukan da ake aikatawa na gaɓuɓuwa imani ne kun fahimta haka hadisai masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da ayyukan gaɓuɓuwa imani ne don haka wannan takasiri ne kusuri ne nasu sun takaita abin da yake gaskiya shine imani gaskanta ikirari ne da halshe da gaskanta da zuciya sannan da aikatawa daga abubuwa ko ka ce ka yi imani amma ka yin aikin imani don Allah muna ɗaukar imanin nan da gaske haka ayyuwa ka yi imani amma baka sallah baka azumi baka hidda zakka duk ayyukan musulunci baka yi amma dai ka yi ka yadda ka faɗi da halshe kuma ka kudurta da zuciya imanin nan naka ya tsayu bai tsayu ba to shi yasa malamai sun kawa imam abu hanifa da shi imam ɗahawi da ya karɓo ga abu hanifa an yi masa raddi game da wannan daga cikin abin da malamai sun kace ƙalal allama muhammad ibn abdulaziz ibn mani'in rahimahullah wani babban malami da ya ji gishiri shine al'allama kasirul ilmi shine al'allama kaga ya wuce alimun wani babban malami da ya ji gishiri wanda ake kira Muhammadu ibn Abdulaziz ibn Mani Allah shi mai rahama ya ce ƙauluhu maganar imamu ɗahawi cikin littafin gana shi aqidar ɗahawi da ya ce wal imanu huwa al iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janani yace iktasar al musannifu mawallafin littafin imamu ɗahawi kenan ya taƙaita ala hadainin rukunai ne akan waɗannan rukunna guda biyu fi bayanin imani ga bayanin imani wa huwa qaulul murji'a wannan shine ra'ayin murji'a tun fahimta amma ba mu ce mai dan murji'a shi ka san li kulli li kulli jawadin kabawa kowane ingarman doki yana da tuntube kaga bayanin aqida ahli sunna ce zai amma ga kuskure yayi shi ma kun fahimta ya ɗebo cikin aƙidar da ba ta ahlus wa zahaba malikun wa shafi'i amma imamu malik da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad dan hanbali wa sa'iru ahlul hadith sauran malaman hadisi sun tafi ila annahu zuwa ga cewa imani kam tasdiqun bil janan gaskantawa ne da zuciya wa iqrarun bil lisani da kuma tabbatarwa iqrari da harshe wa amalan bil arkani da kuma aiki da gabubuwa abinda su ba su kawo ba kenan amalun bil arkani yazidu yana karuwa shi imani bi da'a da ayyukan da'a kana ƙara ayyukan da'a imanin kana karuwa wayan kusu kuma yana ragewa bil ma'asiya da sabon Allah kana saba ma Allah imanin kana salakin kun fahimta wa hadha huwa al haqqu was sawab wannan shine gaskiya kuma shine daidai Allah ya azamu akan abin da gaskiya kuma daidai kun ji wannan ko قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله شي ما wani babban malami da ya ji gishiri Abdul Aziz ibn Baz Allah shi mai rahama ya ce hadha ta'rif wannan ta'rifi da Imam Dahawi ya ce wal imanu huwa al iqrar bil lisan wa tasdiq bil janani fihi nazarun akwai abin tsokaci ciki wa qusurun kuma akwai takaitawa والثواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أبين دا الثواب رأيين دا يكي ثوابا وان دا يكي أكين أهل السنة والجماعة سكي أن الإيمان تشيوى إيماني قول وعمل واعتقاد zance ne da baki wa amalun da aiki da gaɓuɓuwa wa atiqadun da ƙudurtawa da zuci kaga uku ne kenan rukunai uku gare shi kenan ba biyu ba yazidu bi da'a yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan da'a wayan qusu bil ma'asiya kuma yana ragewa da sabon Allah kana saba ma Allah imanin kana ragewa kana saba ma Allah yana ragewa har a kai ga imani ya rage cikin zuciyarka imani shine kamar giris mai girisin ɗin zuciya ita ko zuciya ita a matsayin sitari wanda ke sitayarin ɗin sauran gabubuwa kamar yadda ya zo cikin hadisi kun fahimta to ka gani sitari ai bai da ƙarfi sai an yi girisin ɗine ko shi ko abin ga sitari sai an yi girisin ɗine yake da ƙarfin juya sauran gabubuwa to haka ayyukan alkhairi su ne giris ko ko ko imani shine giris na zuciya shi ko su ko ayyukan alkhairi su ne ke ƙara su ke ƙara ma zuciya ƙarfi kana ƙara ayyukan alkhairi kamar kana ƙara girisin ɗinta sai ta yi ƙarfi yadda take iya juyar da sauran gaɓuɓuwa ga ayyukan alkhairi kana ragewa ga ayyukan alkhairi ko ko kana ɗauko wasu nau'uka na sabon Allah zuciyarka tana salakin kun fahimta shine yace yazidu bida'a yana karuwa da ayyukan da'a wayan qusu bil ma'asiya kuma yana ragewa da sabon Allah wal adillatu ala zalika daluluwa akan haka akan cewa imani yana karuwa kuma yana ragewa da kuma cewa imani itikadi ne da zuciya da magana da harshe da aiki da gabubuwa daluluwa akan haka min alkitabi was sunna daga alqur'ani da sunna aksar sun fi yawa min an tusal daga a tsare su ba su kidan yawa wa qad zakara sharih ibn abul izzi mai sharhi wanda ya rubuta sharhin aqidatu dahawiya ibn abul izzi al-hanafi ya ambaci jumlatan min ha wani jumla na daluluwan farajiha in shi ta in kana so ka koma ma sharhin wa ikhrajul amal min al-iman fitar da aiki daga imani kamar yadda imamu dahawi yayi kaga bai kawo aiki ba ko daga bubuwa fitar da aiki daga imani huwa qaulul murji'a ra'ayin murji'a ne ya allallaba ce masu wani ne murji'a masu itiqadin cewa ba wani laifi da ke cutarwa bayan mutum ya yi imani in kai iman da abin da haka ta kai kana nan mumini kamilal imani saboda hauka walaysa al-khila don haka su a wurin su munafikai mu'minai ne masu cikakken imani walaysa al-khilafu bainahum babu sakani tsakanin su wa bain ahli sunna ko da kuma ahli sunna fihi gare shi lafziyan na lafazi bal huwa lafziyun a'a eh walaysa al-khilafu bainahum wa bain ahli sunna babu sakani tsakanin su da ahli sunna fihi ga sha'anin imani lafziyan na lafazi bal huwa lafziyun wa ma'anawiyyun a'a imani abu ne na lafazi da kuma na ma'ana kenan ana faɗi ne da baki kuma ana kudurta shi da zuciya waya tarattabu alaihi ahkamun kasira kuma hukunce hukunce masu yawa suna jerantuwa a kai ne ya Allah Muhammad ta dabbar kalamu ahli sunna duk wanda ya lura da maganganun ahli sunna zai zai san da su wa kalamul murji'a da kuma maganganun murji'a wallahu almusta'an Allah shine wanda ake neman taimakon sa kun ji abinda Abdul Aziz ibn Baz ya ce ko alal allama muhammadu nasiruddin al'albani rahimahullah shi ko imam al'albani shi ma wani bajimin mallami da ya ji gishiri Allah shi mai rahama ya ce haza mazhabul hanafiya wal maturidiyya cewa imani kirari ne da halshe da gaskantawa da zuciya wannan shine mazhabar yan abu hanifa mabiya abu hanifa wal maturidiyya da wata kungiya da ake kira maturidiyya khilafan lissalif sabanin salafun salih wa jamahirul a'imma da jamhurin a'imma kamalikin wa shafi'i wa ahmad wal auza'i wa gairihim su kan sun saba mu su kan sun ce imani itikadi ne da zuciya da zance da harshe da aiki da gabubuwa fa inna haula ya waɗannan zadu alal iqrari wa tasir sun ƙara akan iqrari da harshe da gaskanta da zuciya sun ƙara da al'amala bil arkani aiki da gabubuwa kun fahimta walaysa al-khilafu bayna al-madhhabayn sai shi mai sharhi yace ibn abul izz al-hanafi kenan sai ce saɓani bai zama tsakanin mazhabobin guda biyu da wacce mazhaba da wacce mazhaba mazhaba hanafiya da maturidiya bangare guda waɗanda sun kace rukuni biyu ne ikirari ne kawai da harshe da gaskanta da zuciya sannan da mazhabar salafu na salihi waɗanda sun kace da cewa rukuni uku ne kun fahimta to saɓanin da a tsakanin mazhaba bai zamo khilafan suriyan sa'in walaisa khilafu bainal mazhabaini albani ya ce saɓanin da a tsakanin mazhabobin biyu bai zamo ikhtilafan suriyan saɓani na surantawa ba kawai na sura ba kawai kama da haɓa ilaihi shari'u rahimahullahu ta'ala kamar yadda mai sharhin aqidatu dahawiya ibnu abil izz al-hanafi ya ya ya tafi zuwa gare shi shi haka yace bi hujjati da hujja annahum jami'an cewa dukkan su ittafaqu sun yi ittifaqi ala anna murtakibal kaba'ir cewa duk wanda ya hau kaba'ira la ya farji anil imani bai fita daga imani in don yin kaba'ira wannan ba ta fitar da mutum daga imani wa annahu fi mashi'atillah yana cikin mashi'ar Allah in sha azabahu in Allah ya so ya azabtar da shi wa in sha afa'anu in Allah ya so ya mai afuwa duk mazhabobin biyu sun tayi akan haka kun fahimta da wacce mazhaba da wacce mazhaba eh da ‘yan abu hannifa da na ce imani rukuni biyu ne kawai sannan da salaf salafu na salihe jamhurin salaf da sun kace a rukuni uku ne duk sun yadda da haka ko fa inna hadal ittifaqa wannan ittifaqi da shi mai sharhi yace wa in kana sai duk da yake ingantacce ne haka yake fa innal hanafiya su ‘yan mazhaba abu hanifa laukanu gairu mukhalifin lil jama'i da ba su zan waɗanda saba ma jamhuri ba mukhalafatan haqiqiyya sabawa ta haqiqa ne fi inkarihin ga mutum da sun kai annal amala min al imani cewa aiki ma yana daga rukunin imani inda ba su saba ma jamhuri ba lattafaqu ma'ahum da sun yi ittifaqi tare da jamhuri ala annal imana akan cewa imani yazidu yana karuwa wayan kusa kuma yana ragewa kaga ashe mazhaba Abu Hanifa saboda ba su yadda da cewa aiki da gabubuwa yana cikin rukunin imani shi yasa ba su yadda da cewa yana karuwa yana ragewa ba kun fahimta wa annan ziyadatahu bi da'a kuma cewa karuwar imani yana faruwa ne da da'a wa na qasahu bil ya ragewa ce kuma yana faruwa ne da sabon Allah ma a tadafura adillatul kitabi was sunna tare da yawaitat daluluwan alqur'ani da sunna wal athar salafiyya da kuma asar na magabata ala zalika akan haka wa qad dhakara sharihu da'ifatan tayyibatan minha shi mai sharhin ibn abil izz al-hanafi ya ambaci wani bangare mai kyawo daga waɗannan daluluwan lakin al-hanafiya sai dai su ɗan mazhabar abu hanifa asaru sunna ce alal qawli akan ra'ayi bi khilafi tilka al-adillati sariha da sabanin waɗancan daluluwa waɗanda an bayyanannu fi ziyadati ga karuwar imani wannan kusan da rigewar imani wata kallafu sun ka kallafa ma kansu fi tawili haga yi musu tawili su waɗannan daluluwan da nan nuna imani na ƙara na sun kai musu tawili ta kallufan zahiran ta kallufi wanda a bayyananne baɗilan ba ma bayyananne ba baɗin zakarar sharihu na muzajen min ha shi mai sharhin ibn abil izz al-hanafi ya ambaci wasu misalai daga waɗancan tawilatin da mutane ne sun kai bal haka an abil mu'in ya hakaito ma daga wani malami da ake kira abul mu'in an-nasafi annahu da ana cewa yayi suka shi wannan malamin fi sihhat hadith ga ingancin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa al-iman bid'un wa sab'una shu'ba imani yanki 70 da wani abu ne ma ihtijaji kulli a'immatul hadisi tanki ya cika ni ma makin naka kunna kun san kun kunna ruwa ma kun babu ruwan ku da da tunani ya ci ko bai cika ba ma'ati jaji kulli a'immatul hadisi bi tare da kawo hujjar duk malaman hadisi da wannan duk malaman hadisi sun yi hujja da wannan hadisi wa minhum al-bukhari wa muslim cikin su akwai bukhari da muslim fi sahihihima wa huwa mukharijun fi sahih an yi takharijin sa cikin silsilatul ahadith sahiha wa ma zalika wannan bai zama illa la annahu sarihun fi mukhalafati mazhab cewa wannan bayyane yake karar cewa Abu Hanifa ya saba mazhaban jamhur kun fahimta to wannan dai suna bayani ne game da kusurin da shi abin ga imamu ɗahawi ya yi wanda yake ya samu wannan ra'ayi ne daga malaminsa abu hanifa cewa imani rukuni biyu ne ikirari ne da harshe da gaskantawa da zuciya da kayi wannan imanin ka ya tsaya nan ba ruwansu da magana aiki da zuciya ba aiki daga ba ba cikin rukunin imani ba alhali ahlus sunna wal jama'a gaba ɗayan sun tafi akan cewa aiki da gabuba suna cikin ayyukan imani kun fahimci wannan Allah gafarta ne kaga wannan ya nuna komi ilimin ka komi gyaro ka kuma dole ka yi kuskure kaga yayi kuskure nan Allah ya gafarta mai kuma kuskuren ya amso shi ga malami na Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa ko ko da hasada ka san yana cikin a imma na malaman duniya ko na ahlus sunna to wannan kuskuren da sun kai sun ka saba ma ahlus sunna ga wannan ra'ayi ya fitar da su daga ahlus sunna bai fitar da su ba balle maza ba da karama da an samu sabani guda shi kan kai ba ahlus sunna bane kuma shi wanda zai hishe ka shi yana da sabani sama da 20 amma shi ahlus sunna ne kai da yaran mu kai ba ahlus sunna ba mafi yawa duk lakcocin da hukujan ana shirya in bancin yan kadan su wane ne ahlus sunna wasu ne ake son kora ba waɗanda an waje ake son a jawo su zama ba a wasu a cikin ahalin sunna abba a son zaman su suna ake son kora sai su wane ne ahalin sunna da an samu yan nukuda guda da wani yake da kustur to kenan ya nushi ba ahalin sunna bane alhali da shi mai lecture da yan kallo da masu saurare ne kowannen su yana da nukat zai yawa cikin abubuwan ahalin sunna da yake da kusuri gare su amma su sai su rince ido ga nasu wani ake kallo musamman hada da shugabanni na aka lakewa duk mai hada shugaban ba ba ahalin sunna bane kaga wannan zalunci ne da jahilci sunan gane jahilci saboda sun jahilci suwane ne shugabanni a musulunci zalunci kuma sun sani mun ce sun in sun sani da gangan suke yi waɗannan da suke son su ce su kori wasu daga addini ma akan faɗa da su ko akan musanta musu bannace bannacen da suka sun sani musulunci bai ɗauka su shugaba shugaba shine mai jagorantar mutane akan littafin Allah da sunnar annabi shine shugaba duk hukunci hukuncin shugaba da kaji an kawo ana dabbaka su ne akan irin wannan shugabanni amma shugabanni na jahiliya miran musulunci da su a kore wani ga addini saboda irin wannan wannan wannan kazamin kaga zalunci kenan da jahilci kuma menene ya faɗa da shugabannin akwai wani mai wa'azi wanda ya taɓa zuwa ya ce wani ba shugaba bane ni a shugaba shi ai shi ajjayayya ga shugabancin kada a yi jayayya mun yi kamar hadisin wannan wane ne bara ibn azim ba bara ibn azim hadisin ga suna ne sahabin wanda ya ce mun yi mubaya'a da manzon Allah Allah sam'i wa ta'a cewa Allah nuna zai al'amra ahlahu wanda sahabi ne ya royato shi ga sunan sahabin to shine mun yi mubaya'a da manzon Allah ba za mu yi jayayya da shugabanci ga masu shi ba to don Allah jaye shugabanci yanzu shugaba ya fito da wata banna ka zo kai nasiha abu kaza banna ne kai jaye shugabanci da shi ai baka ce ba shugaba bane baka ce a bai mai da'a a da'a ma ko a wawa ne ba shi jayayya da shugabanci annabi ya hana mana kun ba mu taba yi da wani shugaba ba wanda mun ka ce ba shi adda mulki ni adda mulki ko na taba yadda ya a gwamna to to me jayayya ciki amma gwamna ya tura saban Allah kuma matsayin mai azi sai in shu kun ba gwamna ɗaya kai mutane da yawa na yi me an matsayina na mai wa'azi yan nicin mai yana tafsirin qur'ani yanzu ga cikin jiya mun ka ƙari suratul zumar ko aya na hijbi nawa kenan mun kai na qur'ani wajen arba'in da wani abu to yanzu mun ɗauko tafsirin qur'ani tun suratul fatiha suratul baqara yanzu muna cikin tahiya mun ka ci karo da wata aya wadda ke magana da wata banna wadda shugaban nan kowa ya san yana wannan banna to ƙetare ayar zamu yi ko ya zamu yi don ka a ce mun saba mu shugaba ƙetare ta muka yi koko koko in mun ka zo mu yi mata shan koko mu wuce ko a yi jawo rufe shi ne a faɗar shugaban nan to Allah ya shiryar da mu to yanzu dai kun ji wannan ko don haka imani dai rukunai uku ne ikirari da harshe da gaskantawa da zuciya da aiki da gaɓuɓuwa sannan tun da an ce ben ga aiki da gabubuwa yana cikin rukunnan imani ashe yana karuwa kuma da karuwa ayyukan alkhairin yana ragewa da ragewa ayyukan alkhairi da ƙara ayyukan sabo kun fahimta sai gaba ta gaba yace wajmi'u ma sahha an rasulillahi duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min shari'i na shari'a wal bayani da bayani wanda ya inganta daga annabi kullu haƙun duka ne gaskiya ne haka yake ba haka yake ba haka yake Allah ya gafarta ma Imam Dahawi duk abin da ya inganta daga manzon Allah na shari'a abin da yake ya shafi shari'a da kuma bayanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga abubuwan da ba shi shari'a ba annabi ya bayyana mana cewa akwai dajjal ƙarshen zamani zai bayyana shi kafiri ne zai zo ya kafirta mutane Allah ya tsare mu daga sharrin sa manzon Allah ya ce mana akwai imamul mahadi zai bayyana shi ma ko ya ba mu labarin gabanin tsayuwarsa annabi isa zai sauko ya yi jayayya da kiristoci sannan shi zai kashe dujjal kaga waɗannan duk annabi ya ba da labari game da ya ba da labari akwai wuta ya ba da labari akwai aljanna akwai siradi akwai ma'auni na awa duk dai abubuwan da annabi ya ba da labari da waɗanda sun ka faru da waɗanda za su faruwa ƙarshen sa'a da waɗanda sai ranar kiyama ma za su faruwa duka waɗanda dai na tabbata daga annabi sun zo da isnadi ingantacce sun tabbata daga annabi ya ce kullu haƙun duk gaskiya ne haka yake Allah ya gafarta mishi kun fahimta to to me yake nufi da wannan gaba raddi ne yake sanyawa wasu mutane wasu da na hito da wata bid'a cewa hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba dukkan su ake aiki da su ba, ba duk abin da ya tabbata daga annabi ake aiki da shi ba. Hadisai sai in sun tabbata kuma sun kai haddi na tawaturi, hadisan kawai da afujja su ne hadisai mutawatirai. Amma a hadisul ahadi su a wurinsu ba hujja ba ne, to masu wannan ra'ayin ne yake son yawa raddi da wannan magana. magana su ta saba ma ra'ayin ahlus sunna abinda ahlus sunna suke bisa gare shi shine wajami'u ma saha an rasulillahi duk abinda ya inganta daga manzon Allah mina shari na shari'a wal bayani da bayani kullu haqqun duk gaskiya ne menene hadisi mutawatiri menene ahadithul ahad hadithul ahad hadisi mutawatiri shine hadisin da mutane masu yawa sun karwaito masu yawa sun karoyato daga masu yawa masu yawa sun karoyato daga masu yawa har ƙarshen isnadi an yi saɓani bakin mutum nawa ake ce mahadisi mutawatir wasu sun kace bakin mutum shidda wasu sun kace a bakin mutum goma wasu sun kace arba'in wasu sun kace kaza wasu sun kace kaza an da ya saɓani makasudi dai hadisi sai hadisi ya samu ruwaya daga mutane zai yawa to sannan ya zama mutawatiri to a wurin waɗannan malamai sannan da yake zama hujja a hadithul ahad ko ku hadithul ahad shine hadisi wanda ɗaya ɗaya kun mutane na ruwaito a hadithul ahad hadisai nau'i uku sune a hadithul ahad hadisi garibi wanne ne hadisi garibi wanda mutum guda ya ruwaito kun fahimta sannan da hadisi aziz akwai nau'in hadisi da ake kira aziz wanne ne hadisun azizun wanda mutum biyu sun karwaito sannan akwai hadisi mashhuri haza hadisun mashhurun me hadisi mashhuri wanda mutum uku na ruwaito to waɗannan nau'ukan hadisai su ne a hadisul ahad da hadisin da mutum guda ya ruwaito da wanda mutum biyu na ruwaito da wanda mutum uku kawai na ruwaito su to a ra'ayin waɗannan malamai ko da sun zo da isnadi ingantacce ba a aiki da su don me don ba su kai haddi na tawaturi ba kun fahimta ba a aiki ba a yin hujja da kowane irin hadisi sai wanda ya kai haddi na tawaturi don haka a hadisul ahad ba hujja bane wasu su sun kace a ga aqida abinda ya shafi aqida ba za a yi hujja ba sai hadisi sai da hadisi mutawatiri ba a hujja ga aqida ga abin da ya shafi a hadisul ahad to wannan magana ta su tsakani da Allah wata bid'a ce sun ka zo da ita magabata ba san da ita ba sannan kuma magana ce batacciya sharadi guda an ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya inganta zara hadisi ya inganta koda mutum guda ya ruwaito shi ya zama hujja ga duk mai imani yayi aiki da shi kun fahimta daluluwa masu yawa ke nuna hakanan misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta kadda shekara ta shida bayan hijira zuwa ga sarakunan kafirai yana kiran su ga addini waye ba takardun kamar da ya rubuta takarda zuwa ga zuwa ga sarkin Rome waye ba dihiyatul kalbi sahabi guda yabba dihiyatul kalbi ce ta ya kai mai kaga yanzu wannan takarda matsayin me take hadisul ma dalla garibi hadisul ahad tana cikin hadisul ahad abin da yazo cikin takardar don me saboda yanzu dihiyatul kalbi kawai ya kai takarda a madadin manzon Allah ya ce bai yadda ba sai manzon Allah ya turo mutane zai yawa to sannan kan ku manta da wani hadisi shi ma hadisi sahihi ana cikin tafiya sai an ka samu labarin za ana Yemen ne ko ina ne sai ko Sham sai an ka samu labarin alloba ta barke ga garin wakilin sayyidina Umar dan Khattab sai ya rubuta kadda zuwa ga shi Umar cewa alloba ta barke ga garin sai Umar ya ce to me ya hujja sai jama'a sun kasu kashi biyu wasu sun kace mu dogara ga Allah kawai mu tafi wasu sun kace a'a bai kamata a jiha al'ummar manzon Allah sahabban manzon Allah cikin halaka ba to wa adda hujja daga manzon Allah ba wanda adda hujja lokacin Abdurrahman ibn Auf ya zagaya shi adda hadisi game da yan alloba ta abkuwa kasa to bayanan nan ana na ana cece ku ce game da matsalar ba wanda adda maganar manzon Allah game da shi iyaka duk ijtihadi ne sun kai a madadin kansu suna ganin bai kamata suna ganin to ai aikin Allah na zamuna bai kamata mu yi gudu daga kudurar Allah ba sai ga Abdurrahman ya dawo me ake kaso me ake ci an ka ce kaji kaji ce ni ina da sunna daga manzon Allah game da haka nan menene yace manzon Allah ya ce in kun samu labarin alloba ta barke ga gari kada ku zo garin su kuma waɗanda a cikin garin da alloba ta ɓarke kada su gudu su bar garin saboda tsoron fitina su yi zaman nan su shikenan umar ce alhamdulillah an karɓa ko ba a karɓa ba to wacce ba a karɓar magana daga mutum guda in dai wanda ya zo da ita amintacce ne ya kai siƙa don haka magana in dai ta zo ta hanyar siƙa jama'a in dai hadisi ya inganta hujja ne akan duk mai imani kun fahimta to masu wannan ra'ayin cewa ba a aiki da ahadisu al'adi sai hadisai mutawatire su ne yake wa raddi yace wa jami'u masaha an rasulillahi duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min shari na shari'a wal bayan da kuma bayani abubuwa na shari'a da annabi ya bayyana da sauran bayanin da abubuwa da yayi kullu haqqun duk gaskiya ne ashe tun da gaskiya ne wajibi ne a karba ya aiki da shi kun fahimta قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله albani Allah shi mai rama ya ce ya ani duna tafriqin ya ce dukka ne gaskiya ne ba tare da rarrabewa ba baina ma kana minhu tsakanin abin da ya kasance da gare shi sabar ahadin hadisi na ahad na ɗaiɗaikun jama'a a tawatura ko ko hadisi mutawatir ma dama annahu saha an rasulan muddin da ya inganta shine sharaɗin shi ne sharaɗi guda tilliyoro shi ne ya inganta iyaka sharaɗin aiki da hadisi kenan ya inganta amma magana cewa sai mutane zuwa sun rawaito shi ko kuwa a cikin magabata wata taɓa aiki ko kowa tun sun da annabi ya faɗa ba wanda ya taɓa aiki da shi wannan duk ba dalili ba ne hadisai nawa an ka ba aiki da su tun zamanin sahabbai ba mu karanta hadisin abu huraira ba cikin bulugul maram yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yamna jarun jarahu an ya garza kashabatan fi jidari abu hurara ka faɗi cikin sahabbai ya ce manzon Allah ya ya ce kada makwabci ya na makwabcinsa ya kafa icce ya tangale katangarsa to in ya faɗi sai sahabbai su sadda kai a ƙasa ba su sun magana kenan sai abu hurara ya ce mali a rakum an hamu wurin nisa me nake ganin kuna masu bijire ma wannan magana ta annabi wannan sunna ta annabi wallahi la'ar ne yanda bi habaina aktafi wallahi ko ba ku sosai na je hutu tsakanin kafaɗin shi tun zamanin sahabbai tun zamanin abu hurara an ba aiki da wannan sunna amma kuma tabbatacciya ce ya hana ma abu hurara faɗi tun da bai hana rashin aikin su bai hana abu hurara faɗi ba haka rashin aikin kuma ko bai hana mana faɗinta kuma bai hana mana aiki da ita don haka ba sharaɗi ba ne Allah ya gafarta ma albani cikin mukaddima da yawa ta minna ya kawo abubuwa sha biyar da ya kamata a kula da su wannan tana ciki cewa ba sharaɗi ba ne hadisi in ya inganta sai a sai in wancan cikin magabata ya taɓa aiki da shi ya ce ko kowa bai aiki da shi ba in dai ya inganta wajibi ne kai da ya inganta auren ka ya aiki da shi waye wadda mutane da yawa an malamai ba su da kenan to ina yake yace ma dama annahu sahha an muddin dai hadisin ya inganta daga manzon Allah wa hadha huwa al-haqqu alladhi la rayba fi wannan ita ce gaskiya wadda babu tantama gare ta wa tabriqu bainahuma rarrabewa tsakanin ahadithul ahad da hadisun mutawatir inna ma huwa bid'atun ko bid'a ce wa falsafatun dakhilatun fil islam kuma falsafa ce wadda ta shigo cikin musulunci daga baya mukhalifin lima kana alaihi salafu salih wadda ta saba ma abin da salafu na salih suke a kai ne wal ayyin matul mushtahidun da a'imma masu ijtihadi kama haqqaqatuhu fi risalati yadda ni- kamar yadda ni tabbatar da wannan magana cikin littafi na mai suna wujubil akhd bi hadith al ahad fil aqidati war radd ala shubah al mukhalifina wajibcin riko da hadisul ahad fil aqida ga aqida don sun ce abin da ya shafi aqida ba a yake da hadisul ahad war radda da kuma raddi ala shubahil mukhalifin akan shubuhohi na wa'anda saba mu wannan ra'ayi wa hiya madabu'atun mashhura an buga shi kuma wannan shahararren littafi ne ku samo shi ku karanta kun ji wannan ko wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk abin da ya inganta daga manzon Allah na shari'a da kuma bayanin da annabi yayi to gaskiya ne wajibi ne a yi aiki da shi wal imanu wahidun sai gaba ta gaba yace kuma imani abu guda ne wa ahluhu fi aslihi sawa'un kuma ma'abuta imanin nan ga asalin imani daidai da juna suke to kaji inda ya tafka babban kuskure Allah ya gafarta mai shi a wurinsa kuma wannan shine ra'ayin malaminsa Imam Abu Hanifa dan mazhaba Abu Hanifa ne yace wal imanu wahidan imani duk guda ne imani duk guda ne wa ahluhu ma'abuta imani fi asli ga asalinsu sawa'un daidai da juna suke ma'anar wannan magana yanzu da imani na da imanin sayyidina abubakar duk daidai da juna suke kun yadda wannan kan inda da hawi da ne yadda ba ku yadda da wannan ba yanzu da imani na da imanin da imanin annabi ibrahima duk daidai wa daidai suke yana yi wa to shi ab- ab- ra'ayi ne kaga wannan babban kuskure ne Allah ya gafarta mishi da shi da duk wanda addawa bayyuwa a ce imani daidai da juna suke wani malami ya ce imani haka yake kamar haske ko kuma kamar hankali yanzu haske ana cewa haske duk ɗaya yake yanzu ana haɗa hasken gulab dangane da hasken wata an eh, ko ko hasken tauraro ana haɗa hasken tauraro komi haske ne da hasken wata wata ko ya kai ko ya kai 28 ga wata yana hasken rana kaga ashe haske mataki mataki na haka imani yake kamar hankali yanzu ga munan mun kai mu 30 cikin masallaci misali ko ana cewa duk hankalin mu daidai da juna yake ba cikin mu wanda yake wani hankali ko ba wanda an kaɗara ga hankali duk hankalin mu guda ne eh kaga bai yiwuwa to haka imani yake imani mataki mataki ne gwargwadon yaddarka da Allah gwargwadon ayyukanka na alkhairi gwargwadon yawan imaninka yana karuwa yana ragewa to me kai su su yan Abu Hanifa ga wannan ra'ayin saboda rashin yadda da cewa aiki na cikin imani ba ku ganin aiki shi ka ƙara imani ja da baya ga aiki shi ka ja imani baya to rashin yadda da wannan rukunin duk shi ya kai su ga wannan kurakuran inda sun yadda aiki na alkhairi yana daga cikin rukunin imani da duk ba su yi waɗannan katobaran ba kun fahimta don haka gaskiya kada kauce mata yanzu kana haɗa cikin rami babu za a yi ka tsaya bisa tudu Allah ya tsare mu daga kauce ma gaskiya shine yace wal imanu wahidan imani duk guda ne wa ahluhu ma'abuta imani musulmi kenan ba su ne masu imani ba fi asli ga asalin imani sawa'un daidai da juna suke imanin kowa daidai yake da na wani da imanin ordinary da imanin sahabbai da imanin annabawa duk daidai da juna ne da kace la ilaha illallah wance ya ce la ilaha illallah daidai kuke duk aikin da yake yayi tai ya ta kiyamul lail ya ta azumma ya ta sadaka ta tawi kai kakkai amma daidai dai kuke wa iya wanga hukunci tilka idan qismatun diza kun fahimta to ku tsaya ku ji raddin da malamai sun kai mai alal allamatu abdul aziz ibn baz rahimahullah babban malami ibn baz Allah shi mai rahama ya ce qauluhu maganar imam dahawi da yace wal iman wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un hada fihi nazarun akwai abin dubi cikin wannan magana bal huwa batilun kai ba ma abin dubi ba wannan batilun kalamun batil falaysa ahlul imani mutanen imani kan basu zamo fihi ga imani sawa'an basu zamo daidai da juna ba bal hum mutafawituna a a waɗanda na tsere ma juna ne tafawutan aziman tserewa ku wadda abbabba bayyuwa a ce imanin kowa daidai yake da na kowa kowa da kowa imani daidai yake kun fahimta ku diba da masu ƙiyamun laili a ta ayo jihadi an yana ana sare sare ga miya ku ga jikinsu an gaji sannan a dawo wannan yinin da an kai jihadi bai hana da daddare a tashi kuma a yi ƙiyamun laili ka haɗa wanda ka yi ne hira zanne bisa benci yana hira ƙarƙashin inuwa iyaka aiki na in ya ji an yi kiran sallah kuma kiran sallah ba shi ka sanar sai lokaci yayi ba sai ya ji an tadda iƙama ya yi arwalla ta mahaukata bebe bebe tahiya ta mahaukata ya iso masallaci ya samu raka'a biyu na ƙarshe da kyat ya ranka biyu bai da lokacin azkaru dubur salawat bai da lokacin nafila an koma hita an koma zama bisa bencin hira iyaka aikin da ya kawo Allah ke ranga yi a ce da shi da mai jihadin can ya tashi ya kiyamun laili a karanci qur'ani da rana a karanci qur'ani da ayi tasbihi ayi ayyukan da'a a ce duk daidai suke da juna to iyon ga hukunci bai yiwa bai yiwa yanzu yana yiwa a ce masu mulki duk daidai suke da ciya da kansila da chairman din local government da commissioner tunda yana da mulkin ma'aikata ko da SA da permanent secretary da GM na ma'aikata sannan da gwamna da minista da shugaban kasa ce duk daidai ai duk mulki gare su duk daidai suke ya yi ma'ana bai ma'ana don haka bai yiwa ce imani duk daidai yake ma'abuta imani daidai suke da juna bal hum mutafawituna a waɗanda na tsere ma juna ne tafawutan aziman tserewa babba yaro da ganin birni ya san ya garin su to kada ku ce na soke ku wacewa an kai wasu nufawa an ka ɗauko za suna umra za ana da su kano can abinu kano international airport za su tahiya mutanen kwanku suna yi wannan sheri wai suna zuwa kano ka san da daddare in ka shigo ina fly over nan da kwanku su yayi ya kawace ta sai ka azu jiddata wai suna isuwa kano sun haka mai labbaik Allahumma labbaik wasu wanda an kai jidda an ka ce ai kano ce mutanen kano sun kai wanda shedi kaga yaro da ganin birni ya sai ya fi garin su kenan ko kai da ganin wani ko an ce ma imanin ka guda da shi kasan ba gaskiya na ba kaji yanzu ka gama bukatar ka da mace ka sake ta mai gama ta gama ka sake ta ba wani ya tilasta kai ka sake ta on your own amma in wani ta gama idda wani ya aure ta Allah ya halatta akwai wanda an ka haramta auren mata ta in banda manzon Allah amma duk wanda ya aure ta bayan ka gama bukatar ka da ita ka sake ta fa ya zama makiyin ka har abada haka yake ko ba haka yake ba to wanda on his own ya jawo dan uwa ne ya taho ya ce mata ne su to zaɓi wanda haka so in ya zaɓa ya saki ya raba gida ɗaya biyu ya baka ka kwana da ita ya raba dukiya ta biyu ya baka a ce kuma imanin ko guda imanin ko guda gwal hadda yayi in imani wargi ne eh eh a kasa daidai daidai daidai kwarai ko abinci ko ka gama bukatar ka baka iya ba dan uwa abin da ya rage sai dai ka aje saboda gobe ko ban da gobe ga dan uwan ka ina jin ka sani ba ya da ina za ana da su a a ga wuri nan ga wuri nan inda aka ga mayanka nan sai gwada mai wurin nan ramin nan da abu yayi a tone shi sai a yanke nan yayi tsafta can kashi a akwai sai a samu gado sai a samu gado ku ku taimaka mishi a tai a ɗauko bokitayya da sauran abubuwa to ba addu'a izala ta go yanzu suka ce ba abin da izala illa ruwa to mun yadda eh tun da annabi ya ce ai ba mu yi ko a ce marwata ko a ce ni kuma yanzu ai dole kowa ya izala ai yanzu kowa dole ya shiga in baka shiga don Allah baka shiga don don don Buhariya to ina yake falaisa imanin rusul imanin manzannin Allah bai zamo ka imani gairin kamar imanin wasansu ba kama annahu laysa imanul khulafa'ir rashid kamar yadda imanin khulafa'ur rashidina wa baqiyatis sahaba da sauran sahabbai radiyallahu anhum ajma'ina misla imani gairihim shi ma bai zan kwatancin imanin wasunsu ba wa hakaza etc laysa imanul mu'minina imanin mu'minai bai zama ka imanul fasiqina kamar imanin fasikai ba afa naj'alul muslimina kal mujrimina wanda yake mujrimin nan kafirai ne wa hadha tafawut wannan bambanci kubucewa imanin suwa ne yafi na suwa ne da hasbi matil kalbi ya danganta ga abin da a cikin zuciya min ilmi billahi na sanin Allah wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da da siffofinsa wa ma shara'ahu li ibadi da abin da ya shar'anta shi ga bayansa wa huwa qawlu ahli sunna wa ahli sunna wal jama'a wannan shine ra'ayin ahli sunna khilafan lil murji'a sabanin murji'a kaga duk dai wannan tuba tubai imamu hanifa ga murji'a ya aro shi Allah ya gafarta mai wa man qala bi qawlihin da waɗanda na yi magana irin tasu wallahu musta'an Allah ya tsare mu shine ake neman taimako ne ko to قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع يتي الحق الذي لا إشكال فيه gaskiya wadda ba wani rikici cikinta أن الإيمان متفاوت cewa imani ya bambanta da juna fi asali ga asalinsa fa imanu ahadin nas imanin ɗaiɗaikun mutane laisa ka imanin jibra'ila wala ka mika'ila ko bai zama kamar imanin jibrilu laisa ka imanin jibrila ka bai zama kamar imanin jibrilu ba wala ka imanin rasulullah hakan ga bai zama kamar imanin manzon Allah ba wala qawlu da annan nasu da asalin imani sawa'un zancin cewa mutane daidai suke da juna ga asalin imani laysa min aqaida ahli sunna wannan tuntube ne bai cikin aqidu na ahli sunna Allah ya gafarta mu imam tahawi kun ji wannan imani ya bambanta na wani ya na wani shi to yace wa tafadul bainahum abinda afifi ko tsakanin su ga imani duk ɗaya suke inji imam da wanda kun ji malamai sun kamu gyara ne ko wa tafadul bainahum yace fifikun da a tsakanin su mu'minai bil khashiyati ya danganta ne ga tsoron Allah wato kada biyar dokoki nai ya dawo ashe kenan ya yadda cewa akwai bambanci to yanzu ya ce ga asalin ga shi asalin imani wai duk guda ne amma inda bambanci yake ga tsoron Allah da kuma takawa wa mukhalafatil hawa da kuma saba mu biyar sun zuciya fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'ad saba mu biyar sun zuciya wa mulazamatil aula da kuma lizimta abin da yake shine mafifici ga abubuwa duk halal ne duk ya halatta a yasu amma guda ya fi guda to abin da ad imani shine ka ɗauki wancan da ya fi kamar ga laifi biyu babu makawa sai an yi gudansu ko ka yawan ko ka yawan ga to wanga karami wanga babba to abin da shari'a ta ce ka ɗauki karamin kakka hau babba ka ce ai lalura ce a tun daga karami to dauki karami shi a ka'ida shine mulazamatul mulazamatul aula lizimta abin da yake mafifici ga abin da fadil ga mafdul sai ka dauki mafdul ka bar fadil wannan kai kuskure kun fahimta shine yace ikhtilafan nasu fi ma yaqaw alaihi ismul iman ikhtilafan kathira mutane nan su wane ne annasu musulmi kenan bangarorin musulmi sun yi saɓani ga abin da sunan imani yake abkuwa gare shi menene imani ikhtilafin kasira saɓani har mai yawa fa mazhabu malikin wa shafi'i wa ahmad wal auza'i wa ishaq ibn rahawayhi wa sa'ir ahli al hadisi mazhabar imamu na maliki da shafi'i da ahmad bin hanbali da imamu al auza'i da ishaq ibn rahawayhi wasa'ir ahlul hadisi sauran malaman hadisi wa ahlul madina da mutanen madina rahimahumullah Allah shi musu rahama wa ahlul zahir da mutanen zahiriya wa jama'atin min almutakallimin da kuma wasu jama'a da cikin ulama'ul kalam sun tafi ila annahu tasdiqun bil janan zuwa ga cewa imani gaskantawa ne bil janan da zuciya wa wa iqrarun bil lisani da kuma furci da harshe wa amalan bil arkani da kuma aiki da gabubuwa wanda haba kathirun min ashabina ibn abil izz al hanafi shine da magana yace da yawan mutanen mu su wane ne ashabuna anan yan mazhabar yan mazhabar su mazhaba abu hanifa tun da shi ma ba hanafi ne mutanen mu yan mazhabar mu sun da yawan yan mazhabar sun tahi ila ma zakara dahawi zuwa ga abinda imamu dahawi ya ambatai annahu cewa imani al-iqrar bil lisan iqrari ne da harshe wata tasdiqu bil janan da kuma gaskanta da zuciya ba tare da aiki daga bubuwa ba wa minhum daga cikin bangaren musulmi man ya kula akwai mai cewa innal iqrar bil lisan iqrari da harshe rukunin za'idun laysa da asliyan rukuni ne shi ma wanda ya karu ba rukuni ne na asali da cikin rukunin imani ba wa ila hadha dhahaba abu mansur al-maturidi zuwa ga wannan wani dan bid'a abu mansur al-maturidi shugaban maturidiya wanda ya magana game da ita dazu ya tafi ko shi a wurin sa kenan imani tabbatarwa ɗaya ne da zuciya ba ma sai ka yi ikirari da halshe ba kun fahimta wayarwa an abi hannifa kuma ana ruwaito wannan ra'ayin daga imam abu hannifa shi yasa wasu da yake suka tai wannan kun ba komi bane kowane mutum da kulli jawabin kabuwa kowane in garman doki yana tubatubai abu hanifa matsayinsa na malami kun babban alim suna bai hana mai tubatubai Allah ya gafarta mishi amma dai alkhairin sa yafi sharrin sa don haka yana cikin mutanen kirki wada habal karamiya su ko yan yan dariqa karamiya sun tafi ila annal imani zuwa cewa imani huwa al-iqraru bil lisani faqat shi ko da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasul ba sai ka kudurta ga zuciyarka ba sai ka aikata ga bubuwan ka ya isa kun ji wagga tabar gaza ko kenan fal munafiquna indahum mu'minuna kamilul imani a wurin su kenan munafikai masu la ilaha illallah baki kenan mu'minai na masu cikakken imani walakinnahum yaquluna sai dai suna cewa bi annahum cewa su munafikai yastahiquna alwa'id sun cancanci wa'idin da Allah ya musu allazi au'adahum Allah bi wanda Allah ya musu wa'idi da shi wa qawluhum zahirul fasa wannan magana ta su kowa ya san batattan magana ce bayyane wa dhahaba al-jaham ibn safwan shi ko shugaban jahamiya jaham dan safwan wanda an kashe kwanaki shi ko ya tafi wa abul hasan salihi da wanda ake kira abul hasan salihi ahadu asa'il qadariya ɗaya da cikin shugabannin yan qadariya yan laqadara sun tahi ila annal imani cewa imani huwa al-ma'rifatu bil qalbi sani ne kawai da zuciya da zaran ka san ka san Allah da zuciyarka shi ba sai ka faɗi da baki ba sai ka ba sai ka ba ma sai ko ita zuciyarka sani dai ba sai ka kudurta ba sai ka yadda ba balle ka faɗi da baki balle ka aikata ga buba sani dai wa hadal qawlu wannan zance shi ko azharu fasadan ya ya baci ne ya bayyana min maqablu daga wanda ya gabace shi fa inna lazimu domin abinda wannan magana ke lizantarwa anna fir'auna wa qaumuhu kanu mu'min kenan fir'aun da mutanen sun zama mu'minai don fir'auna ya san da Allah tun da yace ana rabbukum al'ala kenan ya san akwai kenan ubangijin Musa shi a karami ya san da ubangijin Musa amma dai bai yarda da shi ba kun fahimta fa innahum arifu sidqa Musa sun san gaskiyar Musa wa Haruna da Haruna alaihi assalam wala miminu bihi ma amma ba su yi imani da su ba wala hadha qala Musa li fir'aun saboda haka Musa ya ce wa fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adunnuka ya fir'auna masbura kaga ashe fir'auna ya sani laqad alimta haka annabi Musa ya ce mai ka san cewa ma anzala haula ba wanda ya saukar da wayannan ayoyin da nazo da su illa rabbu samawati wal ardi in bancan Allah basair kana mai basira kun fahimta ashe fir'auna ya sani wa qala ta'ala kuma Allah ya ce da game da fir'auna da Musa yace wajhadu biha sun ka musanta ayoyin da annabi Musa ya zo da ita wa sai kanata anfusun amma zukatan sun tabbatar da ita sun yi musu zulma akan zalunci wa uluwan da kuma daukaka cikin ƙasa sai Allah ce fanzur kaifa kana ajabatul muslimin ashe sun sani don haka in mun ka bi aqidar jaham kenan fir'aun da mutane duk mu'minnai ne yana yiwa wa ahlul kitabi haka kafirai ahlul kitabi yahuda nasara kanu ya arfuna nabiyya sun zan suna sanin annabi kama ya arfuna abna'an kama yadda suke sanin ƴaƴansu Allah ya bada labari yace ya arfuna hu kama ya arfuna abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sun san annabi da sun ka san ƴaƴansu kenan sun zan mu'minnai to tabargaza ta jihamu yayi kun fahimta da dai sauran bayanai kun dai ji wannan dai shi kuskure ne ko amma gaba ƙarshe haka take wattafadul bainahum cewa ahlul imani fi aslihi sawa'un duk shine ake wa wannan raddin wattafadul bainahum hihi kun da tsakanin su mu'minai bil khashiya ya danganta ne da tsoron Allah wattuka da kuma biyar dokoki ne shi wanga haka yake don Allah ya ce inna akramakum indallahi atqa mafi girman ku wurin Allah shine mafi tsoron Allah ku bai yiwa ku a ce tsoron Allah duk guda ne wa mukhalafatil hawa da kuma saba ma biyar sun zuciya bai yiwa a ce wanda ya saba ma sun zuciya tai yana da'a ga Allah yana daidai da mai biyar sun zuciya tai afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi waj'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah wanda ya biye masun zuciya ta ya dauke ta matsayin ubangiji yana daidai da wanda ya saba mata ya bi dokokin Allah kaga ba su zama dai wa mulazamatul aula da kuma lazumtar abin da yake mafi to wannan dai duk yana ce wannan shi gaskiya ne amma cewa duk daidai ake bai yiwa a zan daidai kun fahimta to sai gaba ta gaba eh yace wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai wa'inda sun ka hadu aka aqida ta imani dukkan su waliyan Allah ne haka yake ko ba haka yake ba haka yake kaga nan shi ko yana son yayi bayani ne dangane da aqida abin ga waliyan Allah yadda da waliyan Allah cewa waliye gaskiya ne sannan duk wanda ya amsa sunan imani in dai kai mai imani hake to ka shigo cikin walitaka ta Allah sai dai walitakar taka su kashi biyu akwai waliyi ami ko akwai walitaka amiya sannan akwai walitaka khassa walitaka amma walitaka ga mammiya wadda ta shafi kowane mumini kamar yadda Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda na yi imani kaga duk wanda ya yi imani ya shigo cikin wannan walitaka Allah waliyinsa ne yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga dofan kafirci zuwa ga hasken imani walladina kafaru kafirai kuma awliya'uhum dagutu ko shaytan eh awliya'uhum dagutu su ko kafirai dagutu shaytan kenan su ne su ne waliyansu kun fahimta shayadinu su ne waliyansu yukhrijunahum min an-nur ila dhulum sula fitar da su daga hasken imani zuwa ga duhun kafirci Allah ya tsare mu so kaga irin wannan walitaka to kowane musulmi ya shigo cikinta ita ce walitaka amma ga mammiya ga duk wani mumini sannan akwai walitaka khasa keɓantacciyar walitaka ita kuma wadda bayan ka musulunta ka tsaya ka yi aiki sababiyar aikin nan in ka dage ga aikin nan har ka samu kusanci wurin Allah ka zan waliyan Allah kaga ita ko wannan ba kowa da kowa da ita ba ita ce walitaka keɓantacciya wadda kuma sababiyar wannan walitakar sai Allah ya ba masu irin ta karama amma karama ba sharaɗi ne na walitaka ba ya ku jama'a abinda an ka ɗauka kowane mumini yana da karama karama ba sharaɗi ce ta walitaka ba kun fahimta karama wani abu ne da Allah ka ba wanda ya ga dama ita ma karama ta kasu kashe biyu akwai karama da Allah ke ba mutum sannan akwai karama ta shaidan ta shaidan yanzu aka ganin yan tauri yan tauri waliyai ne muminai ne ba muminai amma suna da karama me karama su duk jikin bil'adama kan yan an ka samu karfe mai kaifi irin yuka ko adda ko takobi an ka yanka yana fasawa sai su zo su yanka su baka ka yanka bakin gare bai fasa ba ba karama bace amma wannan ta Allah ce kaga ta shaidan ce kun fahimta kuna ganin wasu yan fuwon nayan masu wasa kasuwa sai ya jefa buzu a galemi bisa iska sai ya hau ya zanna da ya ta mace la wannan karama ce haka ba karama ba ce ta Allah karama ce ta shaidan don haka waliyan sun kasu kashi biyu akwai waliyan Allah akwai na shaidan waliyan shaidan sai shaidan ya taimaka musu ga abubuwa kun fahimta amma waliyan Allah to ita karama wadda Allah ke ba waliyai shi waliyin ma bai san yana da ita ba shi yasa ba a iya takara da ita a ce a zo a yi kaza yanzu ba ganin masu wasa kasuwa cewa ku taho in nuna muku sai ya jeho buzu mutane na kallo to shi waliyin mai karama bai iya cewa ku zo in nuna muku don bai san yana da ita ba sai ya yi ta faru sannan a san wannan karama ce daga Allah sannan ka abin da aka kamar misali ka yi wani abu extraordinary wanda ya saba ma al'ada kun fahimta wanda ya saba ma al'ada shi ko wannan ba wai sai kayi wasu abubuwa masu ban mamaki ko da da magana ko da ta hanyar addu'a ana gano karama ta waliyai mutum ne ya karanta ya addu'a Allah bai biya mai bukatarsa ba kaga karama ce ai Allah ya amsa addu'ar ka ku diba da wani ya addu'a ga yana wanda ya roƙa abin ya tawo haka nan nau'i ne na karama ba mun yi wasu sahabbai ba wani sahabi wata makwabciya ta yi gona ta kai ƙara ta yi inda khalifa na lokacin sahabin annabi ne sa'id ibn zaidin sa'id ibn zaidin cewa yana cikin asharatul basharun bil janna cewa ya ci mata iyakar gona sai khalifa gwamnan ya kire shi ga abin da makwabciya ka karar ka ci mata iyaka ya ce ni ka ce iyaka bayan abin da ni ji daga manzon Allah sai gwamna ya ce ni ka ji daga manzon Allah ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnuwa na ya ce duk wanda ya ce iyaka ta ƙasa gona ko gida gwargwadon ta guda haka to za a yanke mai ita har ƙasa ta bakwai a ɗora mai ga kai gwamna ya ce wallahi ban neman kashe da ta hi ƙarya ta ta kai ma ya ce to na roƙi Allah wadda ta ɓata mini suna in abin da ta faɗi ba gaskiya ba ne Allah ka saka mini gare ta Allah ka makantar da ita kuma ya kashe ta cikin gonan nan kuma haka an kai in na faɗi maganar da ya dai mun yi wa cikin babu karama til auliya ina eh to haka an kai akwai rijiya cikin gonar Allah ya tsawaita rayuwarta ta tsufa ta makabci ta makace ta zo tana lalabe ta faɗa cikin rijiyar nan shi ita a kabarinta an ka ce addu'ar wani ce ta kama ta haka kuma ya faru ga wane ne shi ma sa'adun na abi wa kasin ko to sa'adun na abi wa kasin shi ma umar ya tura shi gwamna wata jiha zamanin khalifancin umar sai an ka shirin yan tawaye shedannun gari ƙawayawa ha waɗanda ba su koga manzon Allah ba shi ko yana cikin yana cikin goma ma da annabi wa albishi da aljan sun kazo inda umar sun kara ta bai adalci sannan iyaka ce ya shirya rundunar yaƙi bai hita wurin jihadi zama ne yaka yana jarza mulki sannan ko sallah bai iya ba wanda ya sallah bayan manzo Allah shi wani ba kawai kace bai iya sallah ba Umar ya aika an kira shi ka ji karar da mutanen ka sun kai ma sai Umar ya tura a ta a binciko an ka zo an ka bincika su ko mutane sun kai masallaci masallaci mi an ra'ayin ku game da gwamna sai su yi shaida alkhairi ya zai faɗa ma Umar su yan rahoton sun ka ce wallahi mu ba mu samu duk ƙarya ce Umar ya ce a ta a kira an kira shi ce kaji abin da sun ka ce abin da suka nuna ba ka sun ka kwasu kayan ka ko mu wakanan mai zaman mu ya ce to sai Umar ya tura wani gwamna ya tona ya zo shi ma ya yi musu addu'a ko to kuma ta kama su to haka ka gani ashe ko da addu'a ana gano karama hakan ga magana ka faɗi magana sai ka yi hasashe Allah ya tabbatar da hasashen duk suna cikin karama sannan mun karanto duk dai cikin karamatul auliya na riyadus salihina wata rana wasu sahabbai su biyu sun yi hira wurin manzon Allah haccan cikin dare sai sun ka tashi sun ka tashi za suna gida cikin duhu babu harin wata cikin duhu sai ga fitillu gaban kowannensu kamar wadda kasan fitila tana yada musu har gida da sun ka kai inda za su rabuwa wanga yanayi gida wanga sai ko wani hitila guda ta bi shi har ta kai gida menene shi in ba karama ba to kaga irin su kaga kahin ta faru sun san suna da waɗannan hitillun suna iya suna iya ce mun taho mu ta kaga hitillu ba san da su ba don haka shi wali bai ma san da don haka in short dai walitaka daban karama daban ba shar'i ne ko wani wali ya zan yana da karama ba kun fahimta ba irin karamar da sakkwata aka liƙa mujaddadi dan hojo suna mai karya wai lokacin da yana sifawa ana zanne bayan la'asar ana karatu wani ya ɗauko goro da gwanja ina gwanja take ƙasar ghana ko ƙasar ghana ce to ya ɗauko goro da can ya shigo jirgin ko ya shigo gulbin kowara sai jirgi ya kama tangal tangal tangal tangal sai ya ce shehu ka agaje ni shehu ka cece ni shehu na nan su ya ji shi shi yana can kwara sai ya sa hannu da nan ya rike jirgin sai ya kudurta cikin zuciya ta shi mutumin in shehu ya aga zai jirgin gaba ya jicce da shi ba zai kai ga rawa huhu goma shi kenan shehu ya jawo jirgin kawo bakin ganga ya hita lafiya ana sai ɗauko huhu tara wata rana bayan kwa sai almajir sun haga yana matsar riga karamin kalla ya ce a wannan ya nemi taimako na can gulbin kwa to shine bayan kwanaki sai ban Allah ga ya ɗauko huhu tara abinda ya kudurta a cikin zuciya ta shehu ya sani sai ya ɗauko huhu tara kuma ya zo ana karatu irin lokacin da abin ya faru sai ya kawo shi ya kida tara ya ce saura guda sai ya tashi ya shiga nan cikin gari ya sau huhu guda ya kawo shi na shehu kai musu ina kwanaki da kuma ga ina matsa hannun riga wannan har rubuce ki cikin littafi wannan ko abin gaba ta hishi daɗi ba ko magana jari ce wannan ƙarya ce kuma wasu sun yarda da haka nan kama wallan ma balagatu wai shehu ya rubuta wallan ma balaga ƙarya ta wani an ka samu ya rubuta wallan ma balaga ba shehu ya rubuta shi ba wai lokacin da shehu ya kai shekara arba'in sai Allah ya mai kashafi sai an ka ɗauke shi an ka yi isra'i da shi da an ka yi da manzon Allah an ka ce sama da shi ko cikin annaba manzo Allah ɗaya an ka yi mi'raji da shi don a nuna fifiko ne akan annabawa da sauran manzanni to yanzu shi fa an yi ga wanda son ka ce fa wai da an ka ce can sama da shi sai an ga annabi Muhammadu da annabi Yusufu da Sayyidina Abubakar da Umar da Usmanu da Ali sun yi da'ira sai shehu ya zo tsakiyar su ya zanna kaga ya nuna bai san annabi ya hana zama tsakiyar da'ira ba dama ramin ƙarya ɗan guntu ne sai da da sai da Abdulkadir Jelani sai an ka faɗa ma Allah ya iso kaga bai sani ba haka yake rubuci cikin littafin an ka faɗa ma Allah ya iso dama shi ake jira wanda aka jira na ya so shi abubba ga kowa annan kuma da sun ka nuna to shine sai an ka bada riga mai kulhu wallahu da rawani mai kalmar shahada kuna ji ne har mawakan gana Hausa makaryata suna faɗi sai an ka zo sai annabi ya tawassuli da rigar sai yabba annabi yusufu annabi yusufu ya yi tawassuli yabba sayyidina abubakar ya yi tawassuli yabba umar ya yi tawassuli yabba usman ya yi tawassuli yabba ali ali ya tawassuli sai yabba sidi abdul qadir jilani da ya tawassuli sai annabi yabba sidi abdul qadir jilani umarni ya sa mashi shehu rigar ya nada mai rawanin ya bashi sunan da ya dace da shi sai an ka sa mai riga an ka nada mai rawani an ka bashi imamul awliyai kuma da can an kai mai umarni ya zo ya jihadi wannan ko ga ta nace bata yi daɗi ba wannan ƙarya ce billahi da zila ilaha illa ga ƙarya ce to Allah ya shirya shi mu yanzu eh To, yanzu misali, madalla kaga hasashen da ya hasashe ne yayi, gashi na Allah ya tabbata ya ce ko kun zaɓi Buhari, in Buhari, Buhari ya can da an kai sai an koma yanta. Kaga hasashe kenan. hasashe na mumini kun fahimta to mu dawo makaratunmu to shine ce wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman rana ta yi ko mu aje nan gobe sai mu tashi tun da gaba ce ku bari gobe mu tashi daga waliyan Allah insha Allah ta'ala Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta shi yasa malam ba wanda an haƙara kamar musulmi wanda bai san da aqida ahlus sunna ba duk waɗanga maganganu da aka tayi musulmi na haka yanzu me ya kai su yin su saboda ba su san aƙida ba ba a karatun aƙida don haka su sun ɗauka ‘yan an ka ce wali kake dole kana da karama to yanzu shehu usmanu karama nawa Allah ya bashi har sai an yi mai ƙaryar karama ga karamomi nan masu yawa bila adadin da Allah ya ba shehu waɗanda aka lissafa na gaskiya shehu bai da bukatar sai kaya mai ƙarya ta karama yanzu lokaci guda kungiya kungiya bayan wucewar Shehu Usman kungiya nawa an kai nan ba Najeriya ɗaya ba Afirka da nuhin su yi jihadi amma kwana biyu kwana uku sai su gurgunce su kasa yi Shehu Usman shi ɗaya ƙashin rainai babu taimakon kowa illa na Allah duk malamin da a ƙasa ga ba malami guda da ya goya mu Shehu Usman baya daga shi sai almajiran da yayi tarbiyya su ɗai haka Allah ya taimaka musu tun ba su kowa har sun ka tunkari daula mafi girma daula gobir ta fi koce daula girma sannan nan ƙasa hausa ta fi ta kabi ƙarfi ta fi ta ta kanuri ƙarfi ta fi ta menene daula gobir to haka shehu usman ya tunkare ta da nufin kariyar kai sun yi mai barazana an ce ya ba ƙasa ya kwashi kayan ya koma gudu sai inda gudu take yanzu saboda gudun da ya yi da ƙasar sarkin sarkin gobir ya koma ƙasar sarkin kabi cikin ƙasar kabi ce ya koma can cikin dokar daji ba gidan kowa ba gona kowa ba ba garin kowa ba ya yi gida da shi da almajirai ne kuma sai sarkin gobir yunfa ya ce ya bi shi haccen ya yaƙa ya ce to yanzu kan wannan tsokana ce to sannan na an kai mai mu baya a babu gudu babu ja da baya kaga asalin jihadin don kariyar kai kare kansu yanzu an ture su tura ta kai bango don haka dole su mai da naushe eh to shine Allah ya ba su nasara sun kaci ƙasa Hausa su dai ƙashin ransu sun hakarya daular gobar mafi ƙarfin daula lokacin nan akwai wacce karama ta wucewa ga lokaci guda yanzu ga nan wa'azi in yanzu wani abu ya gitta wa'azi na faduwa ko karatu ya faɗi to amma lokaci guda shehu usman ya karantar da mutane yayi tarbiyyar su yayi musu wa'azi ya rubuta littafai ya yi jihadi duk lokaci guda ba wanda ya tsaye da wani duk haka ya tsaye da su wuce karama ta wuce wannan za ka iskan ma mallami bangare guda zai ɗauka sauran bangarori za ka iskan ma yana da rauni gare su in mallami ya mai da hankali ga rubuce rubuce lura ka gani wa'azi ne zai tsaya da karantar su a ce za ta tsaya zai mai da hankali ga rubuce-rubucen in ko ya mai da hankali ga wa'azi lura ka gani rubuce-rubuce ne za su yi karamci littafi nawa kun ka ji mallan jafar ya rubuta ka hanyar mutu ba su da yawa ba a cewa ba su amma yan kalilan ne kun fahimta saboda mi saboda ya mai da hankali ga karantar su da wa'azi sai ya mai da hankali ne haka malla albani ya mai da hankali ga karantar su da wa'azi littafi nawa kun ka ji labarin ya rubuta ka hanyar mutu ba su da yawa ba a ce babu su ba su da yawa hankalinsu ya fi koma kan mallan abakar gumi ai duk inda mallami haka ya kai ko amma littafi nawa arziki ya yi tafsirin qur'ani rabbul azani amma kaga hankali ne ya fi karkata ga karantarsuwa da wa'azi dan sun kame da hankali su ko mallaman da sun kame da hankali ga rubuce rubucin littafai su ko zaka iskan ma da karantarsuwa da wa'azi za su yi musu rauni za su mai to shi duk lokaci guda ya tafi da su wace karama ta wuce wannan sannan ka karantar yau mallami ka karanta su tun yana da rai ne ya ganin ga karanta su ta yanan tayi rauni mallami tun yana da rai zaka je yayi tashi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai wai mallawa ne na nan ce wallahi yana nan amma ya ba wa'azi hada ce wallahi yana yana wa'azi ya dushe da rai ne da lahiya ta an bajji ne to yau shekara shehu da mutuwa ma shekara nawa kamar jiya kamar shehu mana nan raye kullun ba mai wani mai wa'azi na ahalin sunna ko mai rubutu ko mai karantar suwa kwace yayi reference da majidi har yanzu karantar suwan nan haske dai Allah ya kara mata wace karama ta wuce mai wannan to sai an yi mai ƙarya ga karama shi wasu bai bi doka karamomi ne ga sunan ga hili ba sai an yi mai ƙarya ba Allah ka shirya shi mu eh ya lullube shi da rahama tai da shi da sauran mataimaka ne mu ko ya ba mu ikon ci gaba da inda sun ka tsaya ayyukansu na alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik